بسم الله الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana yammacin ranar asabar ce da ta daidai da 28 ga watan rabi'in al-awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da shekara 1434 daidai da tara ga watan february shekara ta 2013 wannan shine kasar na 120 daga cikin jiran jiyar karatuttukan littafin sahihu muslim wallafar al-imam abul hussein muslim ibn al-hajjaj Allah madaukakin sauke gafarta mishi karatun da muka yi watake da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi muna cikin kitabul iman mun shiga babu bayanu qawlihi azza wa jalla wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibukum bihi ma babun da ke bayani akan fassarar maganar Allah maɗaukakin sarki da Allah ke cewa idan ma har kun ɓoye abin da ke cikin zukatanku ko kuma kun bayyana Allah maɗaukakin sarki dai zai yi muku hisabi menene wannan aya take nufi yanzu kenan ayar tana cewa hatta abubuwa da ɗan adam musulmi yake sakawa yake kullawa a cikin zuciyar shi waɗanda bai furta ba bai aikata su ba kenan duk Allah zai mishi hisabi to insha Allah ta'ala a ƙarƙashin wannan babu da al-Imam Muslim ya kulla zai kawo maka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda zai taimake ka ka ƙara jin yadda hadisi da sunna suke hidima wajen fassarar alqur'ani da kuma fito da ma'ana ta gaskiya da ta dace a fahimta game da alqur'ani wanda hakan din zai ƙara tabbatar maka da aikin da Allah madaukakin sarki ya dora wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim mun saukar maka da alqur'ani dan ka bayyana wa mutane abin da aka saukar musu wannan hadisi da wannan babu dama mun karanta amma saboda an kwana biyu ba a yi karatun ba shi yasa ainihin muka sake ɗauko shi imam muslim ya ce haddasani muhammad ibn min halin barir wa umayyat ibn bustam al-aishi واللفظ لأمية مسلم يتي مالمينا ميسونا محمد بن من حال الضرير من حال الضرير يا كرم تدني وانا حديثي دمالمينا ميسونا أمية بن بستان العيشي imam muslim kamar yadda kullum muke faɗi yana tantance tsakanin ruwayoyi waɗanda suke sun sha bamban ko ta wajen lafazi ko ma'ana sai ce wallahu li umayya amma wannan lafazin da shi muslim zai kawo lafazin malamin shi ne umayyatu dan bistar qala waɗannan malamai suka ce haddathana yazid ibn zurai'in haddathana rawhun وهو ابن القاسم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة قال وانا حديثي كما يبدا اولين كجيش تريان تريان وميت دم بسطام العيشي الامام ابو بكر البصري كده متمن قصر بصراني ya samo ainihin wato wannan hadisi da shi da ainihin ɗan malamin na imamu muslim daga malamin su mai suna yazidu ɗan zurai yazidu ɗan zurai ya ce haddasana rauhun wato rauhu ya karantar da mu hadisi to a nan imamu muslim sai ya sake yin ɗabi'a shi su malaman nashi da suka tashi ce wato shi malamin malaman imamu muslim yazidu ɗan zurai cewa yayi haddasana rawh rawh ya ba mu hadisi sai muslim ya fassara cewa wa huwa ibn al-qasim wa rawh dan qasim ina fata an gane rawh dan qasim at-tamimi al-anbari abu ghiyas al-basri shi ma ainihin mutumin kasar basra ne shi ko yake cewa an al-ala ya karbo daga malamin shi wato al-ala dan abdurrahman al-huraqi abu shiblin al-madini shi kuwa ainihin al'ala ya samu wannan hadisi ne an abihi daga mahaifin shi to wane ne mahaifin nashi a ƙarƙashin wadda ka ji na ce maka cikakken sunan ala shine ala'u dan abdurrahman abdurrahman dan yaqub al-juhani shine mahaifin na shi ainihin ala shi kuwa ainihin wato abdurrahman yace ya samu wannan hadisi an abi huraira daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda qala abu huraira yace lamma nazalat ala rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayin da wannan aya ta sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karshe karshen suratul baqara ko kuma ma karshen ta lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi mallakar sammai da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu da za ku ɓoye duk abin da ke cikin ainihin wato zukatanku da za ku bayyana duk abin da ke cikin zukatanku ko kuma ku ɓoye yuhasibkum bihi Allah to Allah zai muku hisabi da shi fa yaghfiru liman yasha Allah ya gafarta wanda ya so wa yu'adhibu man yasha Allah ya yi azaba ga wanda ya so wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai wannan aya akwai sako mai nauyi a cikin ta sakon kuwa shine dangane da gabar da take cewa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ko ba za ku bayyana ko ba za ku ɓoye abin da ke cikin zukatanku yuhasibkum billah Allah zai muku hisabi akan shi kenan ba abin da kai a bayyane ba abin da ka boye a cikin zuciyarka Allah madaukakin sarki zai maka hisabi akai Abu Hurairah kana yace fashtadda zalika ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan sai yayi tsanani abin yayi nauyi ga sahabban manzon Allah صلى الله عليه وآله وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيفك جور من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم بركوا على الركب بسك بسك بالدرق ساعكب بياوس فقالوا سكتي أو رسول الله يا من ذن الله كلفنا من الأعمال ما نطيق daga cikin ayyukan musulunci an dora mana ayyukan da za mu iya kokartawa mu yi su as-sala za mu iya kokartawa mu yi sallah was-siyam za mu iya kokartawa mu yi azumi wal jihad za mu iya kokartawa mu yi jihadi was-sadaqa za mu iya kokartawa mu yi sadaqa wa qad unzilat alayka hadhihi al-aya to ga wannan aya an saukar maka wadda take cewa hatta abin da ke cikin zukatanmu da muke ɓoyewa to za a yi mana hisabi a kan shi wala nutiquha gaskiya ba za mu iya aiki da karatun da wannan aya take dauke da shi ba qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum kuna so ku rinka yin maganganu ne irin maganganun waɗanda aka bai wa littafi kafin ku yahudawa da nasara waɗanda aka ba su a taura da injila da suke cewa annabawansu sami'ina wa asaina mun ji karatu mun ji wa'azin amma kuma ba za mu yi aiki da shi ba bal qulu sami'ina wa ata'ana ku dai ce mun ji kuma mun yi da'a ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ya ubangiji muna roƙon gafararka makoma gare ka take qalu sami'na wa ata'na da sahabbai suka ji haka sai suka ce mun ji kuma mun yi da'a غفرانك ربنا وإليك المصير Allah muna roƙon gafararka makoma kuma gare ka take falamma qataraha alqawm yayin da sahabban manzon Allah suka karanta wannan aya suka sake maimaitawa suka kai suka komo wato shine suka yi ta karanta ta suka nanata ta har laushi zallat biha alsinatuhum har har suna sayi laushi game da karatun wannan su aya fa'anzan Allah fi isariha sai Allah maɗaukakin sarki a ta sai saukar da amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama da shi da mu'minai sun yi imani da abin da aka saukarwa da manzo Muhammad daga wurin ubangije shi kullun amana billah dukkan su sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi dukkan su sun yarda da mala'ikun Allah wa kutubihi sun yarda da littafan Allah wa rusulihi sun yarda da manzannin Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi har ma suna cewa ba ma bambance tsakanin wani daga cikin manzannin Allah mu ce mun yarda da wani ba mu yarda da wani ba wa qalu sami'na wa ata'na kuma suke cewa mun ji mun bi yanzu Allah da kanshi ya yarda da wannan sheba ta su kenan suna furta cewa mun ji kuma mun bi ghufranaka rabbana wa ilaykal masir muna roƙon gafararka ya Allah ubangijinmu makoma gare ka take wannan ita ce aya ta 285 ita waccan ayar da ta fara sauka ita ce aya ta 284 a jeren je suratul baqara da ta sauka suka ce al'amarin ya yi musu nauyi to wajen gabatar da uzurinsu sai suka yi kuskure shine Allah maɗaukakin sarki ba a ce mishi naji amma ba zan bi ba sai dai ka ce wa Allah naji kuma na bi sai dai ina neman rangwame an fahimta to kuskuren da suka yi shine da suka ce sami'ina wa asaina sai fassarar magana sai ta tafi da haka ko da yake ba haka suka faɗi ba amma sai annabi ya fassara ma'anar magana kenan kuna cewa wannan aya an saukar muku da mai sauki amma wannan gaskiya ba za ku iya ba ba bambanci da waɗanda suke cewa mun ji amma ba za su yi aiki ba ba mu yi aiki ba kenan don haka sai ainihin Allah maɗaukakin sarki sai biyo baya da wannan ainihin aya wadda take nuna Allah madaukakin sarki yanzu ya wadda da irin maganganun da suka bawo suka yi falamma fa'alu zalika yayin da suka aikata kamar yadda manzon Allah ya umarce su nasakha Allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki sai shafe dokar da ke cikin waccan aya to yanzu aka ce an shafe dokar da ke cikin waccan aya dokar aka shafe amma karatun ba a shafe ba don haka idan kai karatun ilimin usulul fiqh kai zurfi za ka fahimci malaman ilimin usulul fiqh musamman malaman farko daga cikin su irin su Imam Shafi'i idan suka ce nasakh to wani lokacin suna nufin nasakh da dukkanin ma'anar da zaka ga ainihin shari'a ta kawo shine an shafe aya an kuma shafe hukuncin wani lokacin nasakh yana daukar an shafe ayar an kuma bar hukuncin wani lokacin nasu yana nufin an bar ayar an shafe hukuncin kowanne tabbatacce ne a cikin alkur'ani misali ash-shaykhu wash-shaykha idza zanawa farjumuhuma wannan aya ce a cikin alkur'ani kamar da sayyidina Umar ya faɗi a cikin riwayar Bukhari cewa mun karanta ta kuma musulmi sun karanta ta duk wanda ya balaga da duk wanda ta balaga ya zama sun taɓa yin aure to idan suka yi zina sai a kashe su to wannan ayar yanzu babu ita a ƙur'ani don haka a cikin alƙur'ani da muke karantawa babu ayar rajul to amma hukuncin rajul kuma tabbatacce ne da nassin waccan ayar to kaga an shafe karatun an bar hukuncin to akwai kuma inda za a ainihin bar karatu amma sai kuma a shafe ainihin hukuncin shine kamar wannan aya da muke tattaunawa wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah abin duk da kuke boyewa da wanda kuke bayyanawa daga zuciyarku Allah zai muku hisabi to idan Allah zai maka hisabin abin da ka bayyana to abin da ka ɓoye a cikin zuciyarka fa me wannan yake nufi ka kalli wata mace sai kai sha'awar kai zina da ita sai Allah ya rubuta maka zunubin zai kama ka da wannan lokaci laifi kuma zai azabtar da kai ka yi sha'awar kai sata ka yi murmurin kai kisar kai ka yi murmurin kai kaza duk wani laifi amma baka yi ba baka fita ba ma amma a zuciyarka to Allah zai azabtar da kai to kaga wannan hukuncin yana da nauyi sakamakon wannan nauyin sai suka ce to su dai ba an saukar da sallah azumi zakka jihadi duk waɗannan za su iya kokartawa su amma wannan ba yadda za ka iya kokartawa don ba haushe da kan cewa ya zuciya ba ta da kashi ma'ana sanda za ta tankwaru sanda za ta tafi ke tunanin aikata wani mugun abu kana ina ba ka sani ba to kuma sai Allah ya ce zai kama ka sai suka ce kai wannan karatu ba za mu iya ba sai Allah ya ce a ba haka ake manzo Allah ya ce ba haka ake wa Allah ladabi ba sai ku ce ya Allah mun ji kuma mun ji amma muna neman sassauci to da suka faɗi sai Allah ya saukar da ayar da take gaba to sai ya bar wancan karatun yana nan amma ayar gaba shi ne aka ce nasaha ai ta shafa waccan to in aka ce maka ta shafe ta kuma kai ka ganta sai ka ce to an ce an shafe ta sai a ce a'a an ɗauke hukuncin ne an bar karatun malamai suka ce wallahu a'lam na daga cikin hikimar Allah na shafe hukunci da barin karatu shi ne don ‘yan bayan su ta karantawa su ga irin yadda da Allah ya saukar da tsanani a musulunci amma Allah ya sassauta shi. Ina fata an gane yanzu kai ina son ka tsaya kai nazarin wannan. Daga wayewar gari zuwa rana ta faɗi yau, mugun abu guda nawa ne ya ƙarfasu a cikin zuciyarka. Musulmi nawa ka harara, musulmi nawa ka ji haushi a zuciyarka me kake tunani idan Allah ya ce zai kama ka da munanan tunani na mako guda ko na wata guda ko na shekara guda a cikin shekarar ka da kai a duniya 40 zaka haye to wannan yasa sai Allah madaukakin sarki sai ya dauke hukuncin da aka tausaya mana baki daya to shikenan sai kuma aka kawo hukuncin da yake tabbatar da cewa eh gashi nan ga abin da ya tabbata don haka sai Allah madaukakin sarki ya shafi wannan aya fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah madaukakin sarki baya kallafa wa rai sai abin da rai zai iya dauka to kaga dama ana maganar nafsu ne ko to Allah baya dora rai sai abin da zai iya dauka laha ma kasabat abin da rai ya aikata to shi ne ya ɗauki nauyin aikata wannan abu wa alaiha maktasabat laifin da rai ya aikata shi ne zai ɗauki nauyin zunubin wannan don haka kaga yanzu wannan la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha abin da zai yalwatu ka iya shi Allah zai dora maka laha ma kasabat abin da ka aikata kana da ladan shi wa alaiha maktasabat abin da ka aikata mummuna kuma kana da zunubin shi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ya ubangiji muna roƙonka idan mantuwa ta sa muka saba maka ko kuskure ya sa muka saba maka Allah karka kama mu da mantuwa ko kuma da ainihin kuskure yanzu wannan addu'a ce ko ba addu'a ba tun annabi yana karantar da ayar sai yana bayyana wa mu'minai jawabin da Allah ya wa mu'minai qala sai Allah yace na'am na'am shi wannan na yi muku alƙawari in dai kuskure ne da mantuwa to ba zan taɓa kama ku da shi ba jama'a kun fahimci wannan na farko kenan rabbana wala tahmil alaina isran ya Allah karka dora mana wani nauyi kama hamaltahu ala alladhina min qablina kama yadda ka dora wannan nauyi ga waɗanda ainihin suka gabace mu mana ya Allah madaukakin sarki duk wani abu wanda zai nauyace mu kamar yadda ka dora wa al'ummomin da suka gabata to muna roƙon kar ka dora mana al'ummomin da suka gabata Allah ya nauyace su da abubuwa na ibada masu nauyi da dokoki masu tsanani kwarai da gaske amma kuma wasu wurare Allah ya bayyana ya ce zalika bima asau wa kanu ya'tadu suna da sabon Allah da yawa sannan yan ta'adda ne kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu duk wata barna in suka fara ta to ko an yi musu wa'azi ba sa barinta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sakamakon wannan sai Allah madaukakin sarki sai rinka duban dokoki masu nauyi yana aza musu dan haka abinda wannan karatun yake bayyanawa shine Allah madaukakin sarki ya ji tausayin mu'mine tun daga na farko har na ƙarshe ya karɓi waɗannan maganganun da gashi yake hikaitowa shi da kanshi qala Allah yake na'am na karɓi wannan ma Allah ya alƙawarin kenan a cikin shari'ar musulunci ba zai saukar mana da doka wadda take mai nauyi ba saboda haka ba wani musulmi da zai iya cewa addinin musulunci ya cika zafi addinin musulunci ya cika tsanani idan ka ga haka ta faru ɗawan ɓangarori biyu ne imma wanda yake fassara maka musulunci ne bai san musulunci ba kai kana shirye da kai musulunci amma ya fassara maka musulunci a karkace sakamakon wannan sai ka ji cewa abin ya yi zafi to ba musulunci ba ne son zuciyar shi ne imma na biyu kai ne ba ka da shirin aiki da addinin musulunci sai ya karanta maka ya fassara maka musulunci daidai yadda yake amma saboda ba a shirye kake da kai musulunci ba sai ka dauka cewa abin ya yi maka tsanani duk waɗannan abubuwa akwai su a wannan zamani akwai extremism akwai zakewa game da wasu malamai da wasu masu fassara da wasu masu bayyana dokokin Allah wannan zakewar sai ta ja waɗanda suke shirin su aikata musulunci sai su ga cewa ba za su iya aikata musuluncin ba inda wannan ne musulunci to wannan ba musulunci ba ce zakewa ce daga masu zakewa akwai kuma malaman da za su fassara maka musulunci daidai amma kai din dama baka shirya kai aiki da musulunci ba to sai kaga an tsananta maka saboda me saboda ka ɗabi'antu da ɗabi'un kafirai ko kuma ka al'adantu da wasu munanan al'adu amma matukar zuciyarka farar zuciya ce gaɓoɓinka salimai ne kana shirye da ka aikata addinin musulunci kuma an fassara maka addinin musulunci yadda yake to za ka ga cewa abin ba zai maka tsanani ba ko kaɗan ba zai maka wahalar bi ba kala na'am sai Allah madaukakin sarki ya karba musu yace na'am ya karba ربنا ولا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به addu'ar ta ci gaba da cewa ya Allah karka dora mana abin da ba mu da ikon daukar shi qala na'am Allah madaukakin sarki ce na karbi wannan addu'ar ma wa'fu anna ya Allah kai mana afwa waghfir lana Allah ka gafarta mana warhamna Allah kai mana rahma anta maulana ya Allah kai ne majibincin al'amarin mu kai ke wadata mu kai ke rawar da mu kai ke gudanar da mu kai ne muka miƙa wa wilayar mu fansurna ala alqaumil kafirin ya Allah ka taimake mu akan kafiran mutane qala na'am nan ma sai Allah madaukakin sarki yace na karba to kaga karban waɗannan addu'o'i da Allah madaukakin sarki yayi shi yasa duk wanda biyo bayan waɗannan mu'mine na farko zai samu addinin musulunci ya fi komai sauki haka jama'a addinin musulunci shine addinin da ya dace da tunanin kowane irin mutum da kowace irin al'umma da kowane irin zamani da mutanen da suke kowaɗanne irin rayuwa ko kuma kowace irin sana'a ce Allah maraukakin sarki ya taimaka wannan hadisi kamar yadda ka ji shi al-Imam Muslim ya rawaito shi to shi kadai ya kabaitu da rawaito shi Imam al-Bukhari bai rawaito shi ba amma daga cikin manyan malamai an samu al-Imam Ahmad da Ibn Hibban da al-Imam Ibn Jarir al-Tabari ya rawaito shi shi ma a cikin wannan a cikin tafsirin nashi da kuma al-Imam Abu Awana ya rawaito wannan hadisi a cikin littafin shi al-Musnad haka nan al-Imam Abu Nu'aym ya fitar da wannan hadisi a cikin littafin shi al-mustakhraj ala sahih muslim na daga cikin mas'alolin wannan hadisi manyan malamai suka ce bayanul murad fi qawlihi azza wa jalla wa in tubdu ma fi anfusikum yanzu kun ga wannan karatun ya fassara mana wannan ayar ko asalin ayar ka ji yadda ta sauka din yadda kake jinta da larabci ko to haka ne take to amma sai kuma sahabbai suka yi korafi game da cewa ta yi musu nauyi sai Allah madaukakin sarki ya tausaya wannan rahama sai ta kai har zuwa mu'minin da zai bauta Allah har ƙarshen duniya da alqur'ani da haka wannan babu ya fassara maka shi yasa kaga malam Muhammad Ali Aban da ya tashi kulla babin sai kira babin da cewa babin zai bayani akan wannan ayar ne a cikin nuskar ku menene yazo da babu ta gani babin da ke bayani akan cewa annahu subhanahu wa ta'ala lam yukallif illa ma yutaq Allah bai taba kallafa wa halitta ba sai abin da za su iya kullum ina nuna muku muhimmancin duk lokacin da za a fara karanta littafi musamman irin waɗannan littattafai na malaman salaf a tsaya a karanta muqaddima a fayyace a fassara abubuwa wanda zai karantar ya faɗi irin salo da tsarin da zai karantar tun a farko na gaya muku imam muslim bai yi wa littafin shi babuka ba kutubu yi wa littafin shi kitabu kaza kitabu kaza waɗanda suka zo daga cikin daga bayan shi waɗanda suka yi wa littafin sharhi musamman su al-imam al-maziri al-qadi iyad al'imam nawawi waɗannan galibi su suka kulla babuka amma al'imam nawawi shi ne babukan shi suka fi shahara a cikin sahihu muslim babban malami a shekul imam al'adam yake bayyana cewa hatta babukan da imam muslim shi kan shi ya kukkulla wasu su suna buƙatar gyara to na daga cikin gyaran shi ne wannan babu shi yasa ka ji ya cire yadda ka ji shi haka ya kawo imamin nawawi ya kawo yadda ka ga ainihin wato abin nan wannan yadda ya kulla nashi babu Allah maraukakin sarki ya taimaka wa minha bawami rahmatullahi ta'ala li hadhihi al-umma بسبب نبيها الذي قال الله في تعظيم شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين wannan ainihin wato babu yana bayyana mana ainihin rahma Allah maɗaukakin sarki tana da girma wannan rahmar da wannan al'umma suka samu jama'a sun same ta ne saboda wannan babban annabi da Allah ya aiko mata Muhammad sallallahu alaihi wa sallam annabin da aiko shi shi kanshi rahama ne Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba ma aiko ka ba sai dan ka zama rahama ga dukkanin halittu wannan ita ce aya ta 107 a cikin suratul anbiya sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ومنها بوام ما أكرم الله تعالى به هذه الأمة زادها الله تعالى شرفا wannan karatu yana bayyana mana irin daraja da ɗaukaka da karama da Allah wa wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya Allah ka ƙara wannan al'umma ta annabi Muhammad daraja da ɗaukaka da an khaffafa anha ma kana ala ghayriha min al-umam as-sabiqin min al-ism akan cewa Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙa wa tsananin da yawa al'ummomin da suka gabata al'ummomi da suka gabata Allah ya mu'amalance su ne da irin yadda suka mu'amalanci Allah da irin yadda suka mu'amalanci annabawan Allah sukan faɗa wa Allah baƙaƙen maganganu suna kashe annabawan Allah suna wulaƙanta malamai suna cin mutuncin bawon Allah duk wanda ya musu nasiha ya ba mutumin banza to sai Allah madaukakin sarki ya kuntata musu to wannan kuncin mu sai Allah madaukakin sarki ya dauke mana shi wal aghlal da kuma ainihin wato kukumi da Allah madaukakin sarki ya sanya musu al'ummomin da suka gabata Allah madaukakin sarki ya sanya musu kukumi shi yasa ka ji can a cikin suratul araf Allah madaukakin sarki da yake yaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dan gano da annabiyul ummi yake ainihin wato yaba mishi قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض يا ku mutane ka ce wa mutane gaba daya gaba dawan ku ne manzon Allah ne zuwa gare ku da ci gaba da yabawa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace wa wada'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim duk wani nauyi da yake kansu da duk wani kukumi da yake wuyansu da kafarsu Allah maɗaukakin sarki da ya turo annabi sai aka ɗauke wa mutane abin da ake nufi da kukumi jama'a shine a samu sarka a ɗaura wuyanka a samu sarka a ɗaura kafarka sai kuma a ɗauko wani sai a sake ɗaure kafar shi shi ma sai a ɗaura wuyan shi sai kuma a haɗa ku haka in daisy chain ma'ana sai a haɗa wata sarƙa ita sarƙar sai kuma ta ta haɗa wuyanka da wuyan na gabanka sarƙar ta haɗa wuyanka da wuyan na bayanka sarƙar ƙafa ta haɗa ƙafarka da ƙafar na gabanka ta haɗa da na baya shine kukumi haka mutanen da suke waɗanda Allah ya turo wa annabawa saboda kafircin su duk inda shari'a take in Allah ya tashi saukarwa sai sauka musu da mai zafi ka dinka sabuwar riga ka dinga gasa ta zuba ciki sai a ce ka yanke ka dubi sabuwar riga sai a ce ba yadda za ka yi sai ka yanke in yaso in ka yanke oho imma ka ɗauko faci kai ko kuma kai ta yawo haka amma dai sai ka yanke ta idan najasa ta zuba a jikinka sai ka samu dutse kana ta kankarar jikinka har sai jini ya fita ya ce to shikenan najasa ta fita kunci kenan idan ka fitar da sadaka ko zakka sai ka ajiye ta sai wuta ta zo ai sai sai ka kona ta sai ta cinye idan kuka jihadi sai ku tara dukiyar sai wuta ta zo daga sama sai ta kona dukiyar dalili akan an karɓi jihadin ku in ba karɓa ba sai a bar dukiyar ba ba maku ci ba ba maku ba kuma ana ce muku jihadin naku bai yi ba duk inda ka sani sai da Allah ya sa musu kukuni shine ka dubi mutumin duk da aka yi mishi haka me kake tunani wuyan shi an daure kafar shi an daure an hada shi da na gaba sannan hannun shi nan kuma yana cikin wata ankwa har yanzu yana daure a gaba ko a daure shi ta baya akwai inda zai iya motsi wannan biyu ya faru ne saboda fajircin su saboda haka al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ku daina gaya wa annabawa bakakken maganganu ka daina sakewa ana ja maka hadisin manzon Allah kana faɗin bakar magana ka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka kare wa manzon Allah mutuncin shi game da sunnar shi ka kaunaci sahabban shi kai musu addu'a ka kaunaci mutanen gidan shi kai musu addu'a duk wanda yake kaunar sunnar manzon Allah ka kaunace shi wanda yake gaba da kiyayya da sunnar manzon Allah ka ki shi kai gaba da shi shine ka kare manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daraja ka yi ƙoƙarin koyon sunnar shi ka waɗa ta ka yi tukur wajen kare ta duk wannan yana daga tausasawa na rahama da ake fata a samu dangane da kai kanka an fahimta jama'a amma waɗancan mutane da su gabata ba su wa addinan annabawansu haka ku karanta tarihin annabi Musa da bani Isra'ila irin yadda ya gugurmaya da su waɗannan fa ba kafiran cikin su bane a'a musulmi ne mu'minai annabi Musa ya dube su aka tafi ya je yana ganawa da Allah me suka ce arina Allah jahara inda gaske ne mu ga Allah ido da ido su din nan su suke cewa yadullahi maghlula Allah marwaci ne inna Allah faqirun Allah talaka ne Allah bai da komai waɗannan kalmomi ne daga wai mabiya annabawa zuwa ga Allah ya Musa izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun muna nan ba a kashe mu a banza ba da kai da ubangijinka ka je ku yi jihadi waɗannan wai sahabbai kenan wai mabiya annabi Musa kenan me kake tunani dangane da kafirai idan ya zama mu'mini na faɗin haka to shi yasa sai Allah madaukakin sarki ya kukunta wa al'umma to wannan al'ummar mu ma za mu iya samun kanmu a cikin halin kunci idan ya zama ba mu mutunta addinin da Allah ya aiko annabi da shi ba in ya zama ba ma kaunar junan mu in ya zama ba ma addu'a da waɗanda waɗanda suka gabace mu in ya zama ba ma tukur wajen yaɗa addinin da shi annabi ya zo mana da shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka malamin yake cewa wa minha bayan thubut an-nask fi hadhihi shari'atu al-gharra wa huwa mujma'un alayhi bayna al-muslimin wannan hadisi yana bayyana mana cewa a cikin shari'ar mu ta musulunci akwai tabbatar da doka wata ran kuma a shafe ta ba bakon abu bane karka ji an ce maka wannan dokar ba gata a musulunci ba mace mijinta ya mutu za ta shekara guda tana ta kaba sai aka ba aka ce watanni hudu da kwana goma a musulunci da idan mata aure ta yi zina to shi kenan ba duka ba zagi za a batta a gidan mijinta ba inda za ta fita har sauran da mutuwa ta ɗauke ta ko kuma lokacin da Allah ya kawo wata fatawa ta gaba daga baya duk sai aka shafa waɗannan abubuwa to karka ce wani irin addini ne yau a ce kaza gobe a ce kaza sai Allah ya ce ma man sah min ayatin aw min siha na'ti bi khairin minha aw misliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard Allah shi yake da sama da ƙasa don haka in Allah gaba ma zai iya shafe kaza ya bar kaza Allah ya shafe addinan annabawa da so gabata Allah ya shafe littattafan annabawa da so gabata ya zo da wani littafi me zafi idan a cikin sabon littafin kuma an samu wani wuri na shafewa don haka a cikin shari'ar musulunci akwai nasa amma malaman ilimin usulul fiqh sun ba da labarin wasu zanaduqa wasu zindiƙai masu fada da addini su ne suke cewa a'a ba zai yi a ce an samu shafewa a cikin addinin musulunci ba amma dai musulmi baki ɗayansu sun haɗu akan cewa akwai yiwuwar faɗin doka da shafe ta dan haka yana nan burjik a cikin alqur'ani hakan din kuma tana nan burjik a cikin sunna annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa minha ma kana alaihi sahaba min al-musara'a wal inqiyad li ahkam shar'i wannan hadisi ya nuna cewa sahabbai suna da gaggawar jawuwa zuwa ga abin da shari'a ta hukunta yanzu yanzu suka yi kuskure suka ce mu ba za mu iya bi ba manzo Allah ya ce a kar ku ce haka ku ce sami'ina wa ata'ana ghufranaka rabbana wa ilaykal masir dan da ke sai suka ce ghufranaka sai suka faɗi wannan irin ɗabi'un na sahabbai haka ake son kowane musulmi ya zama a ce maka kaza sai ka ce kaza a ce kaza sai ka ce kaza a'a an ce maka kaza ba kyau sai ka ce na tuba to sahabbai suna da gaggawa karban kuskure da kuma gyaran abin da yake ainihin daidai ne sai su karbe shi wa min shiddati khawfihim min adam al-qiyam bima kallafahum Allah ta'ala bi sannan sahabbai suna da nuna tsananin tsoro ga abin da za su iya yi ba wanda Allah ya dora musu ba yan ta kife ba ka san yan ta kife daga mutane su ne za su ji doka kawai sai su barka kabbara ba ma sabu da menene ke cikin ta amma aka zo aiki kuma sai su dawo amma sahabbai suna tsayawa su fahimci dokar to aka ce gashi sai su ce kai abin zai mana nauyi saboda su da gaske in sun ji za su yi aiki amma ka ga yanzu sai ka ga mai wa'azi ya tara mutane yana tabar ko ayoyi su kuma suna kabbara saboda ba magana aiki ake ba kawai hukuncin ake ji ya burge sai a kabbara amma sahabbai saboda sun san cewa in Allah ya faɗa to za su yi aiki ne to yasa ga aikin ba za su iya ba sai su ji tsoro wa muraja'ati nabiyihim sallallahu alaihi wa alihi sallama barikina ala rukabihim bauna yadayhi da kuma irin yadda sahabbai da suka ji abin ya musu nauyi suka ji gaba ɗayan suka suka ji durƙusa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama hatta yas'al rabbahu suka ce lalle manzon Allah roƙan musu ubangijin shi an yukhaffifa anhum shidda wannan doka ba ta tsanani faja'ahum al-faraj al-qalib nan take ku sai Allah madaukakin sarki sai ya zo musu da ainihin sassauci wa minha ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama min shiddati khawfihi ala ummatihi an tasluka maslaka al-umam as-sabiqa fi radd ma ataw bihi min awamir Allah faqalu sami'na wa asayna fanazala alaihim al'azab wannan karatu ne yana nuna mana irin yadda annabi yake jiwa al'umma shi tsoro kar su bi tafarkin da magabata suka bi daga cikin al'ummomin da suka wuce al'ummomin da suka wuce suna da ɗabi'u na ƴan takifanci sai su ce sami'ina wa asaina mun ji amma wallahi ba za mu bi ba wasma ghayra musma'in sai su ce kai mu maganan ma ba ta kunna take shiga ba shigantaka ce ko in ba ta kunna ba magana tana shiga ta hanci ne suma gaura musmai wara'ida suka tashi kuma su zagi annabi su ce mishi banza kawai layyan bi alsinatihim wai suna lankwasa harshen su ne sahabbai suna cewa annabi ra'ina a kula da mu a saurare mu fahimta su kuma sai wannan kalma ce amma su sai su lankwasa ta da wata ma'ana an fahimci wannan da kyau ko waɗannan irin al'ummomi waɗanda annabi yake tsoratar da al'ummar shi da annabi ya ji al'ummar shi sun kama irin wannan hanya sai ga to in ya basu azaba za ta sauka kamar yadda ta sauka ga waɗancan fa hazzara sallallahu alaihi wa alihi sallama sahabatahu an yakunu mislahu sai manzo Allah ya tsoratar da sahabban shi kar su kwaikwayi waɗancan kafirai فيصيبهم مثل ما أصابهم إذن أذاب بتسع مؤدن كان تساميسو فهداهم الله تعالى فالله يشرير بصحب من ذن الله fastajabu suka amsa kiran manzon Allah wa qalu suka ce sami'na wa ata'na mun ji kuma mun yi ba'a ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ya Allah muna roƙon gafararka kuma makoma gare mu take ومنها بيان فضل هذه الأمة على الأمم السابقة وأن كراتونا نونا من السلمر وأن الأمة تعمد محمد صلى الله عليه وآله وسلم أكر الأمة بتقباتا حيث إنهم قالوا لأنبيائهم أئند سكتي وأن باوانسوا سمعنا وعصينا منجي كما من ساقا wannan al'ummar ta sha bamban da waccan al'ummar waɗancan al'ummomi na da suna cewa annabawan su mun ji amma ba za mu ji ba amma wannan al'umma wa hadhihi al'umma qalat wannan al'umma sai ta ce sami'na wa ata'na fa zahara misbaq qawlihi azza wa jalla kuntum khawra ummatin ukhrijat lin-nas da wannan sai ya tabbatar da gaskiyar magana Allah da ya akan wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da Allah madaukakin sarki yake kuntum khawra ummatin ukhrijat lin-nas daga cikin al'ummomi baki daya ku ne al'umma alheri saboda ku an tawar da ku ne domin ku amfanar da mutane ومنها ما قاله أبو إسحاق الزجاج ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخر السورة أخبر الله تعالى به عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنون والمؤمنين وجعله في كتابه ليكون دعاء من يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة wani babban malamin tafsiri al-Imam al-Allamah az-Zajjaj yace kai ka dubi yadda wannan aya ta zo da kowa mana addu'a ha sai ce sai Allah ya sanya wannan kowar da addu'a a cikin littafin Allah ya ba da labarin cewa haka annabi da muminan farko suka yi addu'a don wannan ya zama abin koyarwa ga waɗanda za su zo a bayan annabi da sahabbai fa huwa min addu'a alladhi wanda zai an yi ba dan haka wannan addu'a ya kamata a haddace ta wayi da abihi kafiran a rinka yawaita addu'a da ita domin wannan na daga cikin addu'o'i waɗanda suke bayyana mu'jiza ta addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam addu'o'i ne a cikin ayoyi uku hudu biyar haka amma in kai waɗannan addu'o'in duk abin da kake roƙo na duniya da lahira akwai a ciki sau da malaman islamiyya sai a kokarin a haddatar da 'ya'yan musulmi kowa ya je ko da baka haddace qur'ani ba to kokarin ka haddace waɗannan ainihin wato addu'o'i shi yasa ya zo cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama al-imam at-tirmidhi ya rawaito da isnadu sahihi manzo Allah ya ce wanda ya karanta amanar rasul a kowane dare to ta isan mishi annabi ya kasance kowane dare yana karanta suratul isra da suratul zumar to abin da ake so kenan kowane dare ka kiyaye wannan sunna suratul isra da suratul zumar to in ba za ka iya damar ba ka samu dama ba yau gobe jibi data to sai ka karanta amanar rasulu to annabi yace duk wanda ya karanta amanar rasulu to ta wadatar mishi domin duk abin da ake nema akwai a cikin amanar rasul dan haka in islamiya sai kokari a haddatar da su Allah madaukakin sarki ya taimaka malam yace wa sayati lil musannif fi kitab as-salah min hadha al-kitab min hadith abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallama man qara'a hatayn al-ayatayn min akhir surati al-baqara fi lailatin kafatahu to menene ma'anar wannan hadisin da na faɗi malam yace ai hadisin ma yana nan za mu zo mu karanta shi a cikin babin salloli bayani akan sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bi ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu amanar rasulu din har zuwa ƙarshe to ainihin sun isar mishi kila sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafatahu min qiyamil layl wato malamai da suka tashi fassara hadisin afwan suka ce me ake nufi da sun isar mishi wasu suka ce kafatahu min qiyamil layl idan ba za ka samu damar kai sallolin bara ba don ka karanta amanar rasulu sun ɗauke maka sun isar maka sun gabatar maka sun tsaya maka a matsayin sallolin dare wakila kafatahu makruh fiha wasu kuma suka ce sun isar mishi duk wani mulkin abu duk wani sharri duk wani danyen gani danyen ji to ba za ka ji shi a wannan daren ba in dai ka karanta amanar rasulu to wasu kuma suka yi wancan fassara da na kawo cewa sun isar mishi daga karatun waɗancan surori da aka ce annabi ya kasance na yi wallahu ta'ala a'lam Allah shi fi sani wa minha ma qalahu ilkay at-tabari al-imam ilkay at-tabari Allah madaukakin sarki gafarta mishi shi kuwa da ya dubi wannan aya sai ya barko wani hukunci wanda ya karo da maganganu da yawa da malamai suka yi yace yustadallu bi qawlihi ta'ala laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat ai dai kun ji yadda aya ta ce laha ma kasabat abinda kowane rai ya aikata na alheri nashi ne wa 'alayha maktasabat duk ran da ya aikata wani sharri to sharrin yana kan shi الإمام الكوى الطبر يكتوى على أن من قتل غيره بمثقل أو بحقى أو بحنق أو تغريق فعليه ضمانه قصاصا أو دية yace duk wanda ya shaƙe wani ya kashe shi ko ya samu wani abu ya buga mishi to shi kenan idan an zo ramuwa shi za a rama a kan shi idan ma biya ce shi kadai zai biya mai yiwuwa ba za ka fahimci wannan magana ba sai in ba ka taɓa karatun littattafan fiqhu gashi sai ma ya ce khilafan liman ja'ala diyatahu 'ala al-aqila ilkawar tabari ya faɗi wannan magana ya saba malaman da suka ce a'a mutumin da ya kisan kai da gangan ku kiyaye wannan dama shi kadai ba a kashe ba za a kashe kowa cikin dangin shi ba shi kadai ba a kama a kashe mutumin da ya kisan kai da kuskure to shi wannan mutumi abin da shari'ar musulunci mafiyancin malamai suka ce in aka tashi shi zai yi kafara to me ce ce kafara yan tabawa ko kuma azumi na watanni biyu a jere to duwa kuma fatara kumi ɗari ko kuma lissafin kuɗin raƙumi ɗari sai suka ce alal aqila su salafi sanawatin dangin shi ne ba su biya duwa a cikin shekaru uku to ilkawar tabar sai ya ce to amma a dubi ayar nan da kyau ai ayar tana cewa lahama kasabat yanzu mutumin nan in yi aikin alheri in nan tashi rabawa za a raba da dangin shi to don ne in yi sharri za a raba da su kawai ma'anan magana ilkawar tabar kenan na takaita amma magana kuskure ce domin akwai alherin da musulmi yake ake raba da dangin shi shine jihadi da mutuwar shahada duk mutumin da ya jihadi ya mutuwar shahada darajar farko da zai fara samu shine Allah zai gafarta mishi zunuban shi gaba daya digon jini na farko da Allah maɗaukakin sarki zai zuba nashi a ƙasa Allah zai gafarta mishi abu na farko kenan abu na biyu nan take Allah zai daura mishi aure da ƴan matan aljanna zai ga matsayin shi a aljanna to kaga wannan duka lahama kasabat to sannan za a dubi dangin shi guda 70 a shigar da su aljanna to in dai har dangin shi guda 70 za su ci moriyar jihadi da da shahaba da yi ashe in aka dawo nan to wa alaiha maktasabat za ta iya hawa kai shi gaskiyar lamari ma ita ayar gaba ɗaya ba wannan magana take ba ana magana zunubi ne yanzu ba ana magana diya ba ne zunubi babu yadda za a yi wani ya yi zunubi a tashi raba zunubin a raba da wani sai dai in wancan yana da hannu ko da da taimakawa ne amma wani shi ya zunubin shi shi kadai to ba wanda zai tarayya da shi amma lallai nassoshi na shari'a sun tabbatar da cewa idan mutum ya kisan kai da kuskure shi zai yi kafara to me ake nufi da kafara ita ce na faɗi ya yan tabawa ko ya azumin watanni biyu dindi to amma abdiyatu fa to alal aqila diya kuma tana kan dangin shi sai a dubi dangin shi dama da hagu na iya da baba sai a ce to dan uwanku yayi kisan kai amma shari'ar musulunci ta tabbatar cewa kuskure ne dan haka ba za a kashe shi ba amma shi zai yi kasara ko kuma za ku biya mishi diya a cikin shekaru uku an yi haka ne don a samu musu sauki saboda ba cas ba as sai ka zaɓi sallah a gidanka eh ta eh kan wasa ce ta haifuwa na ko eh to faɗa mana sunanka ya yi kisan kai za ka yi a kawo dubu goma duk wata ce akan da a ce diya a danginka ne to da haka sai ka sassauta a cikin shekara uku kaga idan iyakacin albashin ka kenan naira dubu goma duk wata aka karba naira dubu goma an yi maka tangara to haka sai a ce to duk wata za ka rinka ba da dubu uku wani watan na a tsallake a cikin shekaru uku dai ku haɗa waɗannan kuɗi na raƙumi ɗari idan ba za a samu wani daga cikin ku gaba ɗaya ci a shi ya ɗauke babu laifi idan shi kanshi da ya kisan kan yana da hali sai ci a ya ɗauke ya dange shi zai yi kafara kuma zai biya biya amma a shari'a abin da ake nunawa biya ta tabbata alal aqila to amma wannan babban malami al-imamu Allah ilkawar tabari ina son ku kiyaye akwai bambanci tsakanin babari babari malaman tafsiri da ilkawar tabari daban daban ina fatan ku gani Allah madaukakin sarki ya taimaka to malam sai yake cewa wa zalika yukhalifu adh-dhahir wa yadullu aidan ala anna suqut al-qisas ala al-ab to ba wata sabon mas'ala kuma wannan hadisi ne dalili akan idan uba idan uba wa kashe da to ba za a kashe shi ba la waqta bi suqutahu an shariki amma in wani ya taimaka wa uban fa to shi hukunci zai hau kan shi shari'a kenan ai shi yasa ake cewa ai karatu ba karatu ba na ba a san haka mutum yana dukan dan shi sai ce tawami sai ka fara shi sai dan ya mutu kai sai a kai ka a kashe ka shi kuma fa sai a kyale shi ana maganar shari'ar musulunci ba ta bature ba wa yadullu aidan ala wujubil hadd ala al-aqila idza makkanat majnunan min nafsiha hatta zana biha ka ji wani hukunci kuma malamai suka ce har wannan karatun yana nuna idan mace mai hankali ta jawo mahaukaci ya zina da ita shi mahaukacin sai a kyale shi ita kuma sai a hukunta ta وقال القاضي أبو بكر بن العربي ضمن لي الإمام أبو بكر ابن العربي كتوى ذكر علماؤنا هذه الآية في أن القرض واجب على شريك الأب ما لم نسكتي وأن الآية تنتبت بتوى دون بيتوى أبا وجن كسدا to shi wa ainihin zartar mishi da hukunci khilafan li abi hanifa abu hanifa shi kan yace a'a yadda ba a yi wa uban komai ba haka nan abokin uban da ya taya uban ba za a yi mai komai ba wa ala sharutul khata har ila yau malamai suka ce duk wanda ya tarayya da wani wajen kashe wani da kuskure to yadda hukuncin kisan kuskure zai hau kan wancan haka shi ma zai hau kan wannan to yanzu za a fahimci abin kenan don ya kamata a tsaya a warware wannan matsala tunda kisa na kuskure ba a kashe mutum to ka suranta yadda kisan kuskure zai faru daga mutum biyu mutane ne suna aiki a sama sai suka tabbatar da cewa babu kowa a ƙasa za su turo wani dutse sai da suka tabbatar tukuna sai suka koma ashe kafin su gurgino dutsen wani ya zo ya tsaya a gurin suna an tawo dutsen ba su ankara ba ashe yana daidai da kan wani sai da sauka sai danne shi a nan yanzu a shari'ar musulunci ko ba kisan ganganci suka yi ba kisa ne na kuskure domin suna da yakinin ba kowa amma wannan yan lahazar tsakanin sakon biyu da suka tafi su turo dutsen wani ya zo gurin wannan yana iya yiwa to yanzu kaga su biyu sun yi kisan kai na kuskure ko to ga abin da ke kansu akwai kansara a kansu kaga yanzu sai su haɗa kuɗi su sai bara wajen yantawa to wajen azumi fa tunda an ce azumin watanni na watanni biyu sai wannan yana wata ɗaya wannan yana wata ɗaya to in aka tafi addiya alal aqila fa dangin wannan su biya kuɗin raƙumi hamsin dangin wancan su biya kuɗin raƙumi hamsin wa alaikum salam wa rahmatullah muna zuwa tukuna ai ba a gama wannan matsalar ba malam yake cewa وعلى شريك الخاطئ خلافا للشافعي وابي حنيفه لان كل واحد منهما قد اكتسب الخطأ ابو حنيفه ف da al-imam shafi'i su kuma kafi da na warware fata wannan ko to malaman malikiya ne suka ce abu hanifa ya ce a idan aka tashi mutum biyu sun haɗu wajen kashe mutum ɗaya idan da gangan ne za a kashe su gaba ɗaya don kowane ɗaya za a hukunta shi ne a matsayin mai kisan kai na shi na musamman to idan na kuskure ne fa abu hanifa da shafi'i suka ce kowanne zai dubi kanshi a matsayin shi ya kashe shi da kanshi don haka duwa ba za a biya mu dangin su ba a biya raƙuma ne cip cip ɗari waɗancan dangi su ma su biya raƙuma ɗari cip cip sannan wancan ya yi kafara watanni biyu dindi wancan ma ya kafara watanni biyu dindi imam abu hanifa da imam shafi'i su ko magana da suka faɗi kenan saboda ya faru a zamanin sayyidina umar wani yana neman matar wani sai wani yaro sai ya je ya gansu sai shi kwartan da ita matar sai suka ji tsoron wancan yaro zai je ya tona asirinsu sai suka kama yaro suka murƙushe shi suka kashe shi da aka ɗago magana tun daga ƙasar Yaman garin Sana'a aka kawo Sayyidina Umar Madina da Umar ya kafa kwamitin bincike aka tabbatar da laifi akan waɗannan mutane guda biyu sun yi kisan kai da gangan Umar ya kashe matar ya kuma kashe shi ma kwartan sai aka taso wa Umar tambaya cewa a Allah yana cewa annafsu bin nafsi rai a madadin rai kai yanzu ka kashe rai biyu a madadin rai ɗaya sai umar ya ce ku saurara ayar ba haka take nufi ba abin da ayar take nufi wanda duk yayi kisan kai to ana duban shi ne a matsayin shi kadai yayi kisan kan ko ba ya haɗu da wani shi ba wancan ana duban shi a matsayin shi kadai yayi a ƙarƙashin wannan Umar ya ce ku natsu da kyau ku ji wallahi ko mutanen garin Sana'a gaba ɗaya suka haɗu akan kisan kai ya ce zan kashe su kaɗin su ku karanta fiƙin sunna sai da sabiq to wannan mas'ala ce wadda yake a cikin shari'ar musulunci haka take to duk wata shari'a da ba ta musulunci ba ba ma wayoyanta don son zuciya ce aikin banza ce ina fata an gane to amma a wajen abin da ya shafi kuskure shine malamai suka ce na malikiya a'a rabi da rabi za a yi tsakanin waɗannan da suka ainihin yi kisan idan ya kasance da kuskure ne amma gaskiya inda gangan ne fa gaba ɗayansu za a kama su a kashe su لأن كل واحد منهما قد اكتسب القتل إمام أبو حنيفة بشافي إسكتي أي كون إيرغا كما من ياي كسن كي وقالوا سيسكتي إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص إن اشتراك من لا يجب عليه القصاص ما من يجب عليه القصاص لا يكون شبهة في درء ما يدرأ بالشبهة إذا كنا كسامو تحداكر فا واني كسن كي ya haɗa kai da wane suka yi amma shi wane shari'a ba za ta iya hukunta shi ta kashe shi ba saboda na ɗaya ko ka ce mahaukaci ne na biyu ko ka ce yaro ne ina fatan kun fahimta wato wanda shari'a ta hau kan shi da wanda shari'a ba ta a kan shi saboda rashin hankali ko saboda hauka misali mai hankali sai ɗauki bindiga sai miƙa mahaukaci sai ce kashe ne sai mahaukacin sai kashewa ne kaga a musulunci wanda ya dauki bindiga ya ba wani ya kashe wani ko a musulunci da hukuncin su ɗaya wajen kisa sun yi kisan kai domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana nuna cewa wanda ya bada gudunmawar kisan kai ko da da rabin kalma ce ma'ana wani ya biyo wani zai kashe bai gan shi ba sai kuce ba ko kuma sai ka ce ta ko da wata kalma makaranci haka sai bishi ya kashe shi gaba ɗaya ba a kama ku a kashe ku to idan har kun fahimci waɗannan bayanai idan da babba zai ɗauki makami ya ba ƙaramin yaro ya ce kashewa ne sai shi ƙaramin yaron ya kashe wannan to shari'ar musulunci ba za ta hukunta yaron ba to rashin hukunta yaron ba zai sa shari'ar musulunci kuma ta kyala wancan babban ba shi ma sai an hukunta shi ina fata kun gane haka abin yake a musulunci malam yace intaha قال الجامع عفى الله تعالى عنه ما ذهب إليه المالكية من وجوب القود على شريك الأب وشريك الخاطئ هو الراجح عندي لقوة حجته فتأمله بإنصاف والله تعالى أعلم da yake karatun muna yi na tahqiqi ne ba wai a ce Abu Hanifa ya ce Shafi'iyya ta ce Maliku ya ce kaza ya ce duk wanda ka dauka yayi daidai wannan shirme ne wanda haka aka zauna cikin shi a kasar babu tahqiqi babu tambihi shirme ne jama'a yanzu ka ji an kawo maka mazhabin malamai uku malam sai ya ce a ƙashin gaskiya magana da malikiya suke akai ita ce daidai wacce magana ce ita ce duk wanda ya haɗu tare da uba ya kashe ainihin ɗa to shi za a hukunta ban da uban wanda duk ya haɗu tare da mai kuskure yin kisan kai to hukunci shi ma ya hau kan shi yace saboda wannan magana ita take da karfin dalili na'am wa yake tambaya alaikum salam na'am na'am na'am na'am haka yake wai idan mutum guda ya kashe mutane guda biyu ko sama da biyu da kuskure duk ya yi musu diya haka fatawar take game da direban da ya ganganci ya kashe mutane da gangan menene kashe mutane da gangan ya tabbatar cewa wannan tayar ba za ta kai sakwata ba kuma ya sa ta a mota sannan ya rinka tafiyar da ya tabbatar da cewa ko da lafiyayyar taya ce ya saba ka'idar tafiya balle ga irin halin da tayar take ciki sai ya faɗi sai ya kashe mutane shi sa ba ga hukumar Saudi Arabia irin waɗannan duk hallaka su take sai da an ce yau din nan an kashe wani direba saboda ya ci ko mutane a safa ya rinka yin gudun da ya saba wa ka'ida domin can ne za ka ga road safety road safety da gaske ya shararo mota yana tafiya a road safety suna nan a gefe wata na'ura tana nuna musu wadda take haɗa da kwaltar cewa tafiyar da yake yi ta saba ka'ida na haka duk motar da za ta shiga saudiya sai su programming ɗinta da ta wuce 120 sai ta fara bitin sai ta fara ɗiɗɗiɗɗiɗɗiɗ tana cewa direba ta wuce ka'ida kenan na fata an gane haka wani yaro ya samu jami'ar islamiyya jama'a haɗaka ya zo wurina mun yi sallama lokacin ina yola bayan kwana biyu kawai sai aka yi mini waya ai gashi nan sun kama hanya za su tafi makka daga madina sun yi haɗari gaba ɗayan yatsun shi sun gutsire haka to direban nan hukunta suka yi sa kashe shi saboda ya hallaka mutane da yawa to haka al'amarin yake musamman direbobin da ya kamata su shiga cikin taitayinsu na ɗaya tayar dai tukuna banda cewa tayar ma yar kwatana ce wanda gaba ɗaya a tsarin taya gaba ɗaya bai dace a sawa mota taya yar kwatana ba to banda cewa tayar ma yar kwatana ce da aka tashi shigo da ita daga kwatanar sai da aka ninka su su uku aka goyo su aka cusa wata cikin wata sannan mu ruwa an aje ta ruwa shekara yana bukanta to sannan a zo a sanya ta motar an ce mutum goma sha biyu za ta ɗauka sai sa mutum goma sha takwas sifin baya za a sa mutum uku sai sa biyar na tsakiya ya sa mutum biyar na gaba bayan ya ƙara sun zama mutum uku sannan nan kuma gefen shi in ya zauna shi kuma sai muskuta sai ce matso Allah kai mu lafiya wani eh rufe wani kofa ta baya wata sai an sa tsimma an daure daga waje matsayi haka ake yi a Najeriya to sa'annan idan ya kaka ragiya ya fara gudu ko shikenan baya lura da biya saba wannan ka'idar sannan baya lura da cewa yaya kwalton Najeriya take ta kewaye Najeriya kaf in kana da na'ura wadda kake iya sawa ta nuna maka surface a physics da wahala ka samu titin da bashi da alamin a Najeriya akwai kasashen da in ka ajiye tsarin mota za ka iya ainihin sakin shi tsawon wasu daƙiƙoƙi kuna tafiya haka amma ba dai Najeriya ba tana zuwa wani wurin za ta yi bifin za ta yi galop saboda ne saboda kwaltar ba ta yi balance ba to in aka dubi wannan da kamata ya duk wata mota a programming data na a Najeriya kar ta wuce 50 kawai saboda tayar matsala ce motar matsala ce direban matsala ne fasinjojin matsala kwaltan matsala komai akan matsala ake tafi ko kun fahimta jama'a to shi yasa sai ka kasa gane cewa menene amfanin road safety wai sai road safety ya kare kawai ne maka barazana akan seat belt na'am ba daidai bane a ce baka sa seat belt ba amma kuma yaushe za a bar motoci suna tashi daga gari zuwa gari suna tafiya haka kuma a je a samu road safety din sai a dan dukunkuna naira 20 sai a jefa musu shikenan Allah maraukakin sauki ya kiyaye saboda haka ku kiyaye da kyau jama'a hatta in a caba jama'a sai kaga dan a caba ya goyo mutum in ya zo randa bawon haka sai ga yayi sulun sulun haka sai a ce shirgewa ne yawwa ya burge kenan to gobe kuma sai kare a cikin ainihin ya fada karkashin wata mota sai kuma ce to Allah bai kawo mukaddari ne yanzu yanzu ya fita ai wannan ba shine kaddara ba jama'a danganci yayi saboda haka ku rinka lura da abubuwan nan amma alhamdulillah za mu zo mu karanta babu dangane da kaddara za ku ji fassarar da shari'ar musulunci ta wa kaddara amma a ƙasar nan jama'a kowace shegantaka sai mutum ya barko ta idan shegantakar da ya aikata ta biyo shi kuma sai a ce to muƙaddari ne ai ai ba yadda aka iya to sai a yi haƙuri ai muƙaddari ne idan ba ana kisasi jama'a ba mutane sun dawo cikin taitayinsu galibin direbobin da zaka ga suna wannan gangancin musamman lokacin aikin hajji da umara ko ba yan saudiya bane kun san lokacin hajji da umara in suka yi tsananta direbobi ne daga kasashen iraki da kasashen masar suke shigowa amma galibin direba dan saudi arabia wai ba ga yana kokarin ya bi doka saboda ya san aka kama shi ba sani ba sabo wallahi yaro ne kanin dpo ne dpo ne na yanki kaza za a yi taruwa da nan ya fallo mota a guje sai zai tsallaka danja sai suka tare shi aka je aka saka shi a sel sai da ya kwana tukuna ka'idar su ke ne in dai ka yanka danja to kowaye babanka sai ka kwana a sel ma za a fara magana tukuna to shi yasa sai ga suna da kokarin bin doka amma a kasashen mu yanzu akwai titin da kawai in an ce wani ne in mai sarauta ne zo sai ya yanka shi to sai ga cikakkiyar tufka da warwara kake gani a cikin rayuwar mu to sakamakon haka sai ka ga tarbiyyar ba ta yiwa ga mabiya Allah madaukakin sarki ya taimaka wa minha ma qala hul mazuru ishfaquhum wa qawluhum la nuqiqu yahtamilu an yakunu i'taqadu annahum yu'akhaduna bima la qudrata lahum ala daf'ihi min al-khawatir allati la لا تكسب فلهذا رأوه من قبيل ما لا يطاق فإن كان المراد هذا كان الحديث دليلا على أنهم كلفوا ما لا يطاق وعندنا أن تكليفه جائز أقلا واختلف هل وقع التعبد به في الشريعة أم لا dan wasu matsaloli ne waɗanda sun fi kama da ilmin kalam na wane ne suke da tambaya ba yake tambaya wa alaikum salam wa rahmatullah na'am نعم نعم نعم sosai kuwa yan fashi ko yan ta'adda su zo su tsare wani su dake shi daga baya sai ya mutu gaba ɗaya za a kashe su haka abin yake na min ajin zalika ai Allah yake katabna ala bani isra'ila annahu man qatala nafsan بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا sannan kisan kai dangane da kisasi ka kashe a kashe ka a shari'ar musulunci ana yi a bayyana ne jama'a wallahi ba da dade wannan ba shekaru goma sha biyar da suka wuce jama'a in ka tafi jidda akwai inda ake kisan kan a fili ake yi amma yanzu ko ina sai a ce amnesty international amnesty international ita babu ita a kasashen syria babu ita a kasashen libya babu ita a kasashen algeria da sauransu ana kashe musulmi a can a amma wani yayi laifi ya saba shari'ar musulunci idan za a kashe su sai ce a amnesty international tana gwagwarmaya akan a daina kashe mutane saboda sun kar mutane saboda haka hatta su udu a rediyo yanzu suna yi amma su ma duk a koyo suke yi amma abin da ake so jama'a mutum ya yi laifin da za a kashe shi za a tara jama'a ne a fito da shi karara jama'a su gan shi ga jama'a in bindigewa ce a bindige shi idan rafewa ce a rafe shi duk abin da ya cancanta a yi mishi a yi mishi a idon jama'a wannan zai razana wasu wasu ba za su iya bacci ba ran nan to goban an ce a zo a yi kisan kai wani ba zai ba ina fata an gane shi yasa babu wani solution ga duniya sai islam musulunci shine maganin duk wannan rudani da hayaniya da duniya ta shiga ciki duk wannan rudani da duniya ta shiga ciki gaba daya an yi watsi da musulunci ne an ɗibo kafirci shi yasa ba za a taba samun mafita ba sai ran da aka dawo shari'ar Allah Allah maraukakin sai ke kiyaye to malam mazuri abin da yake faɗi cewa to sahabbai da suka ji tsoro suka ce din nan ba za mu iya ba a zahiri sun fahimci cewa Allah ya yi yunkurin ya dora musu doka ne wadda zai rinka kama su da ita da gwargwadon yadda tunanin su yake sai ya ce to idan al'amarin ya kasance haka ne to kaga wannan yana nuna kenan ashe a shari'ar musulunci akwai yiwuwar Allah ya dora wa mutane abin da shi da kanshi ya san ba za su iya ba ku fahimci mas'alar wato kamar yadda nace mas'alar ta fi kama da mas'aloli na malaman ilmul kalam me sahabbai suka ji tsoro a'a an dora musu abin da ba za su iya ba to me abin da ba za su iya ba din nan shine a ce duk abin da zuciyarka ta riya na sharri za a yi maka hukunci a kai yanzu ka gaya mu waye yake ganin zai iya tsallakewa idan wannan shari'ar ta tabbata a haka to sai mazin ya ce kenan kaga ya tabbata Allah ya dora musu abin da ba za su iya ba to kenan ashe a cikin shari'ar Allah Allah yana kawo dokar da ya san ƴan adam ba za su iya ba kuma ya dora musu ka ji wannan maganar sai malam yace to amma kuma bayan tabbatar da wannan maganar mu a hankalce muna cewa eh zai yi don Allah ne mai kafa shari'a yana da yancin ya kafa abin da ya so to sai malamai suka saba to amma kuma ko Allah da ya taba shar'anta irin wannan an taba bautawa Allah da irin wannan dokar da Allah ya saukar wanda shi da kanshi ya san ba za ta yiwu ba kuma ya saukar da ita ko kuwa Allah sai kun fahimci mas'alar tukuna mas'alar ita ce wato kenan Allah yana saukar da dokokin da ya san cewa sun fi ƙarfin ɗan adam ba zai iya ba a ƙarƙashin wannan hadisin in ka fahimci haka kamar yadda mazuri yake cewa to in ya zama haka sai mazuri ya ce eh ja'izun aqalan a hankalci haka za ta yi domin Allah shari'a shi ce bayan shi yana da yancin ya sa su abin da ya san ba za su iya ba to in har haka ta faru me sirrin haka sai a ce wallahi alam ta yi haka dan jaraba su ne shine kana da dadan shekara biyar a ka san ba zai iya rufe kofa ba sai ka ce zai rufe tsawon shi ma gaba ɗaya bai kai tsawon kofar inda ake rufewa ba abin da kake so ka gwada shi ne zai yi biyayya ko ko ba zai biyayya ba idan ya tafi da ya sai ya ce baba na kasa sai ka ce Allah maka albarka wanda je ka rufe wato dama asali ka sa shi ne ne kadai dan ka gwada biyayyar shi ko rashin ta ka samu biyayyar shi don haka ka sa mai albarka to wannan matsala ita ce ta kama anan shin Allah ya taba dora wa bayan shi shari'ar da ya san ba za su yi aiki da ita ba shi ne nazari yake cewa in har haka ma'anar hadisin take sai mu ce in to amma tambaya ita ce ko an taba aiki da wannan shari'a ko ko dai Allah ya sa ne da ya ga bayi ya ga biyayya su ko rashin biyayya sannan sai ya canza kaga dai an in dai ya tabbata haka ne ma'anar hadisin wanda insha Allah haka ne ma'anar hadisin to ya tabbata kenan Allah ya saukar da shari'ar da shi da kanshi ya san ba za su iya ba to amma kuma wajen salon da za su wajen kai mishi kuka sai kuma sai ba su yi daidai ba sai annabi ya gyara musu ya gyara musu sannan sai Allah ya ɗauke dokar wallahu ta'ala a'lam وقال القرطبي الإمام القرطبي كتشوى في هذه الآية تدل على أن الله تعالى أن لله تعالى أن يكلف عباده بما يطيقون وما لا يطيقونه Qurtubi ya ce wannan aya dalili ce akan cewa Allah yana da iko ya dora wa bayan shi duk abin da ya so abin da za su iya da wanda ya san ba za su iya ba mumkinan kana aw ghairu mumkin abin da zai yi da abin da ba zai yi ba lakinnahu ta'ala tafaddala alaina bi annahu lam yukallifna bima la nutiqu sai dai mu Allah madaukakin sarki sai ya ji tausayin mu mu al'umma annabi Muhammad kenan sai Allah bai taba dora mana abin da ba za mu iya ba wa bima la yumkin iqa'uhu kuma Allah sai bai taba dora mana shari'ar da ba za ta yi wa iya aikar da ita ba wa kammala alaina fadlahu sai kuma Allah ya cika mana falalar shi bi raf'il isri ta hanyar dauke mana nauyi wal mashaqqat allati kullifaha allati kullifaha ghayruna da sauran tsanani waɗanda aka dora wa waɗansu waɗanda ba mu ba kenan yanzu wannan yana nuna Allah madaukakin sarki fa shine mahalicci shine mai saukar da shari'a to yana da yancin ya dora wa bayu duk shari'ar da ya so shi yasa abu na farko ake so ka fahimci biyayya duk abin da kaji an ce maka manzon Allah ya ce sai ka ce mun yarda kuma mun bi an fahimta gaba amma kar ka sake a ce ka ce a haba da Allah wannan ma doka ce sai dai mutanen da amma yanzu duniya kai ya waye mun yi karatun boko bature ya kawo western development ya kawo injunction ya kawo kalmomin arna yan boko kenan arna yan boko galibi abin da baka ji suna cewa kenan sai a gaya wa mutum shari'a sai ce a wannan ai sai dai lokacin da ake rayuwa in the dark age kai ka san dark age kuwa ha dark age shine kafin alqur'ani ya zo that was the jahiliya period amma tun da musulunci ya zo babu sauran dark age haskewa bayyana a ƙarƙashin wannan hasken wanda duk bai bi shi ba to shine ya mai da kanshi mutumin dark age don haka kafiran yamma har yanzu su suke cikin dark age domin duk rayuwar da suke ba ta da bambanci da rayuwar jahiliya suna rayuwa irin rayuwar karnuka rayuwa irin rayuwa ta jakuna don haka kana kallon su ne suna ƙanshin turare kana kallon su ne suna tafiya suna burge ka amma wallahi azim ka bibiyi rayuwa a hankali har aje alkiyama za ka ji sun rena kansu da kansu suna cewa laukunna na aqilu laukunna nasma'u aw na aqilu ma kunna fi ashabil sa'ir da muna jin magana a duniya ba in an gaya mana muna da hankali muna fahimta ba yau ba mu zama ‘yan wuta ba saboda haka muhammad huli wani profesa ne mutumin ƙasar dimashq yake cewa wai shin ba za mu iya haɗa karatun boko ba ne da riƙo da addinin mu wai shin dole ne duk wanda ya karatun boko ya iya kimiyya da fasaha ya zama likita ko injiniya wai dole sai ya ɓata wai ba za mu iya ɗaukar waccan fasaha tasu mu haɗa da addinin mu ba su kuma ba za su iya ɗaukar addini su haɗa da fasaha su ba ka duba duk wanda ya karatun boko babu addini a ciki sai ka ga cewa yana ganin cewa ya samu complete package na rayuwa dan haka ɗar mu'amala kaɗan in ta haɗa ka da shi sai ka ga cewa gaba ɗaya jahili ne irin yadda suke dan haka musulmi kuna da buƙatar sabon syllabus da curriculum akan komai hatta akan musulunci jami'o'in da ke Najeriya ka har da jami'o'in da ake cewa wai na musulunci har da su har da jami'o'in da ake cewa sun kafu ne a ƙarƙashin tsarin addinin musulunci irin su ABU irin su BUK irin su Sokoto irin su Maiduguri da duk sauransu dukkanin su suna bin syllabus ne wanda Yahudawa suka rubuto shi sannan kuma an outdated syllabus tun 1954 tun 1954 an outdated syllabus shine ake koyarwa a cikin addinin a cikin abin da ake kira wai Islamic studies ko Islamic knowledge dan haka sai ga mutum yayi karatu an ce yana da digiri akan addinin musulunci in dai a Najeriya ne sai kaga kamar yafi kowa jahilci sai kaga bai fahimci komai ba hasali sai kaga daga ƙarshe ma kyama yake ko kuma fada yake da addinin musulunci saboda ne product ne shi na syllabus ɗin kafirai graduate ne shi na curriculum ɗin arna haka musulmi akwai aiki a kanku kar ku zama zambis kar ya zama kwakwalanku ba sa aiki kawai kuka tashi kafa makaranta sai dai ku ɗauko syllabus ɗinsu kawai sai ku ce wa'ai haka ake yi wai sai wasu su zo su muku barazana wai su ne daga Ministry of Education ai ga guidelines na ma'aikatar ilimi ga guidelines na ma'aikatar ilimi ma'ana Allah ba shi da guidelines ku musulmi ba ku da guidelines saboda wai kuna so su yarda da ku a yau a duniya babu wanda wata ma'aikatar ilimi take wa barazana dangane da kafa makaranta ko da jami'a ce sai a Najeriya saboda an maida ku gidadawa babu kasa makarantu mutane suke yi idan ya saba wa ka'idar shi sai ya kewaya duniya sai ga wacce jami'a ce a duniya za su tafi tare da irin tunanin shi sai je kawai sai affiliating jami'a shi ko makarantar shi kawai shikenan sai watsi da wannan abubuwan na ƙasar shi shikenan ya karantar da mutanen shi a bisa aqida da tsarin da yake so can kuma sai ya samu certificate din sai ba su shikenan amma in ba Najeriya ba jama'a ba inda za ku rinka tirsasa wa mutane abin da ba su yarda da shi ba ku tirsasa ku ce wai haka tsarin yake ma'ana babu demokuraɗiyya kenan da ake faɗi ma'ana babu yancin ɗan adam kenan ku da kuɗin ku ku gina masallaci a wani kuma yake da abu yake so ku yi sallah shi kuma sallah ba ta dame shi ba ku da kuɗin ku ku gina makaranta sai wani ce ga tsarin da yake so ku bi shi kuma harka ilimin ba ta dame shi ba sai da haka musulmi ku tashi ku tsayi da kafafuwanku amma ya zama kawai kun zama zombies kun zama muqallidu kawai komai kuna copying ne from the western world a duk duniya yau ba waɗanda suka lalace religiously morally politically economically socially duk duniya ba bangaren da suka lalace yau kamar bangaren turai industrial development and technological development wannan ne kawai aka sallama musu is it because of the development in technologies and the academic performance that they are ahead of you that they deserve your fellowship in terms of religious, political, social, economical, morals? Ma'ana saboda kimiyya da fasaha da baka samu a wurinsu? Kuma da rukuji jama'a a ƙasar Turai fa ba inda za ka je da dogon gemu ka je a baka admission fa su ce maka ka rage gemu ba ba inda za ka je da yankakken wando ba wata jami'a da za ka cika ka ce kai musulmi ne a kidaukar ka fa kawai musulmin ne suka lalace kamar da yake cikin hadisin Abu Dawud da annabi yace za a sanya muku alwahan wato ba kafiran bane za su ce muku kaza a ku ne za ku tsorata ba wata jami'a duk duniya a kasar Jamus ko a kasar Ingila ko America wadda za ka tafi da yankakken wandon ka haka ba ka je a ce maka ba za ka shiga ba babu duk turai babu amma shi musulmin ne kafin ya tafi sai tsorata wai sai sa dogon wando kamar tantabara sai ya aske gemu amma da za ka je a yadda kake ko ba ruwansu da kai in ma ka taba ka kace this is my culture i challenge you sai ka ji ana baka hakuri a ce da Allah ko hakuri lafiya ba Allah ya hakuri saboda haka duk jami'ar da zaka shiga zaka je ne da courage cewa kai ga ka amma wai saboda ka shiga jami'a kaza sai ka je yan gwanjo a samo maka wando a rage nan a samo wannan nan a samo maka wani bel ka daura so kuma kuka lalace don haka asali idan bature yana da laifi na ɓata tarbiyar mutane musulmin da suke bin shi sun fi shi laifi wallahi wallahi ina gaya ma duk jami'ar da kake so a ƙasar turai ka zo zan iya samo maka admission kuma wallahi za ka je kai karatu ba wanda zai musguna maka ana lacca ka fita ka je ka samu wata kwana ka kira sallah wani taɓa ka ce this is my religion are you opposing me because of my religion sace maka no no no sorry please so musulmin ne suke lalacewa jama'a ku kiyaye kawai sai ga yaro ya samu admission a ingila shi ke nan za a tafi sai a siyo mishi kaya kwada ce kasan za ka je rubuta a'a ka sa na ka kadira ka je ga abubakar ta fara balewa abin yana kan video na youtube a internet ranar da ya dira London da babban rigar shi da America afwan da babban rigar shi da rawani waje suka tarbe shi bai durkusa wa kowa ba bai ce wa kowa sa ba shi suke ce wa sa suna ka je mitsa musu hannu haka ba wani yanzu wani in zai gaisa da bature shi ya dan yi wani haka a gidan uwarwa bature za ta yi haka a gidan uwarwa ta ba wani haka yake da ka je yana kan YouTube kuma ya je ba ruwan shi bai kalle su a matsayin wai su ne turawa su ne manya ya je turanci da irin yaren su da komai su da kansu ne suka yi ta durƙusa su ne mishi sa to da ku kiyaye amma alwahan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yace ƙarshen duniya za ku lalace har a samu ku wahan kafin ka je wurin kafiri ka tsorata dan haka in ka je baka da kwarjini shine yake barzama barazana gare ka kai ba ka zama gare shi haka musulmi ku ji wannan da kyau jama'a ba wata makaranta da za ka sa ɗanka a duniya a ce wai ga irin uniform ɗin da za a sa ya sa ba al'adar ka kuma ka karba sai ka rubuta ka ce kai ba kai da yayanka su sa irin wannan ba ga irin wanda yayanka za su in haka ce ba haka ake ba sai ka ce za ka cire yayanka a makaranta ko da makarantar gwamnati ce jama'a balle makarantar kuɗi sannan dole za ku determine a nuna muku irin syllabus din a nuna muku abin da ake karantawa kuna da yancin ku ce kuna son ku ga qualification na malaman ƴaƴan ku yaya karfin karatun su yake yaya tarbiyyar su take wannan kuna da yanci dan haka musulmi ku daina rayuwa a duniya a cikin tsoro ku daina jin tsoron kowa kawai Allah za ku ji tsoro ku zama kuna da courage duk inda za ka shiga kuma kana da gemu kana da dagaggen wando wala ka shiga kana wani tawalu in kana a'a masallaci ne ake shiga cikin tawalu amma sai ka ga wani musulmin ko banki zai shiga in ya ga wani arna sai ce sa wuce arnan nisa kai za ka yi gaba amma sai ka ga saboda shi ya zo ya daura cikin shi da bel ya sa shirt shikenan wai sai ka ga yana da wata daraja a kanka banki ne fa biwa kudin da kake da su ko wanda zaka ciro ya ko wanda zai je cirowa amma kuma kana girma shi ina da wata karama so da haka musulmi ku daina ash-shu'ur bin naqas ku daina jin naqasa a zuciyarku saboda kai musulmi ne saboda kana da gemu saboda kana da dabajjan wando a saboda baka iya turanci ba wai sai ka ji naqasa a ranka kar ka ji naqasa a ranka duk inda ka shiga ka kwarara musu yaran da kake ji wallahi in ba al'umman mu ba ba mutanen da zaka je ka ga suna kyamar su yaran da suke ji duk wata al'umma in aka je sai ka ji kawai ya ce ba jaja ba jaja sai ya ce ne ka ne ba jaja sai ce ba jaja sai an nemi wanda zai fassara ba wallahi ba ruwan shi ba ruwan shi sai ya ce ko ina ne zai ce shi mutumin Philippines ne to to mun ce ba ba ba ce barkan ku da asuba ke yana ce to in yace haka zai yi ba zai bai ko good morning din ba an fahimta ba ma amma ba haushe ne zai je ingila bai iya turanci ba gashi babban dan kasuwa sai wata shida ya dan shi yana koya mishi good morning good morning mai yana koyo madadin ka din ga tura ka ce musu barkan ku da asuba a ce ka wa rai sai ce barkan ku da asuba kun kwana lafiya su nemi wanda zai fasara musu Allah dan me kana musulmi kana jin kaskanci Allah kiyaye alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am na'am